alhamdulillah mun gode wa Allah da ya kawo mu sabuwar shekara Allah sa ta zama mana shekarar alheri shekarar addini shekarar kwanciyar hankali shekarar yayi bala'i muna muna na cikin shekarar da ta wuce Allah ya karba mana wanda muka yi masu kyau wannan shekarar da muka fuskanta Allah ya sa mu shiga cikin da alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali barka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah dauka musulunci Allah dauka musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da Allah amma duk da haka in ya tashi wasu ayyuka sai kan ci a kawo taimako kuma shi shi Allah da kansa yake man zalladhi yuqridu Allah qardan hasana fa yudha'ifu lahu atafan kaseera Allah da kansa a irin wannan da ya ba da umarni a kawo taimako za a je yaƙi sai na abbakar ya kwazo duk abin da yake hannunsa ya kawo ya ajiye ya ce abubakar mai kabari a gida ya ce na barin su Allah da annabi umaru ya je yanko duk abin da yake da shi ya raba gida biyu ya kawo ya ajiye umaru ka bar wani abu kuwa gidanka ya ce na bar rabi yadda na kawo rabi ana sai na usmanu ya ba da abubuwan hawa masu yawa da siradansu ya kawo dubu arba'in ya ajiye gaba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na cewa ma ma dar usmanu ma fara ba da limi daga yau annabi yana shafa kudin yace daga yau duk abin da Usmanu yayi mummuna ba zai dame shi ba sahabbai kai ta kawo abubuwa na taimako wanda aka nema saboda haka idan mutane sun ji mun ambaci waɗansu mutane masu taimaka mana baban baɗanci muke yi ba muna koyi da annabi da sahabbai ne a cikin wannan harka tamu akwai waɗansu mutane da suke tsaye suke taimaka mana muna roƙon Allah Allah taimake su wato gwamna mu Isa yi guda yana tsaya mana cikin kowane harka muka tashi irin wannan ya ba bakin mu masaukai ya ba mu shanun da zamu yanka ya ba mu kuɗi ya ba mu shinkafa shi gwamna Isa yi guda bayan sa gwamnan da yake tsayawa cikin harkar mu ba mu da kaman gwamnan Zamfara yari abdulaziz yari a yau din nan ya aiko mana buhun shinkafa ashirin ya aiko mana bujimi ya aiko mana kuɗi tsaba masu yawa daga nan kuma gwamnan katsina ya aiko mana da buhun shinkafa ashirin gwamnan jigawa yau yau din nan ya aiko da kuɗi masu yawa na taimakon irin wannan gwamnan kaduna ya aiko mana wasu kuɗi kamun wannan lokaci mataimakin shugaban kasa na madisambu ya aiko mana taimako mai yawa gwamnan gombe ma da mun gaishe shi da wuri shi gwani ne cikin irin waɗannan ayyuka namu domin in ka gani da mota mai tsada jib mai tsada to ka tabbata gwamnan bauchi ne ya bani ko gwamnan zamfara ko gwamnan gombe gwamnan gombe da hawo wansa kawo yanzu ya bani mota ta kai hudu ko fiye Allah ya saka musu da alkhairi Abdulaziz Yari ya bani motoci masu tsada guda biyu jib jib Allah ya saka musu da alkhairi kuma Isa yi guda ya bani motoci shi ma Allah ya saka duk mai taimakon mu Allah ya taimake shi Allah ya saka musu Allah ya ba su abin da suke nema Allah ya kiyaye su abin da suke tsoro amin Allah ya sada mu da Annabi sallallahu alaihi wasallam amin shehu barakatukum أجرني من النيران ما بي دعداك برؤية نيران ذلك Allah ba na so in ga wuta ko gani ba na so in gani balle in shiga kuma ina da masoya na Allah ka kiyaye kar su ga wuta ma balle su shiga wuta Allah ina da wasu mutane masu taimaka min cikin harkokina su ma ka hada duk da su ba su ga wuta balle su shiga azaba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man asda ilaikum ma'rufan fakatu duk wanda baka alheri ka saka masa in baka da abin sawa sakawa kai masa addu'a yin haka din saka masa ne wanda suke taimako mu da alheri Allah ya saka musu da alheri suna da yawa ba za mu iya kidaya su ɗai ɗai ɗai ɗai ba kamar dai maganar sahabbai da na faɗa ko baka san kowa cikin sahabbai ba ka san abubakar da umaru da usmanu da aliyu masha Allah sauran guda shida masu bi- biyowa baya to Allah ya saka da alheri Amin.
kasar mu Allah ya ba mu lafiya da Amin.
zaman lafiya Amin, shehu.
Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Albarkar shehu.
Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci Allah ya karya kafirci Allah ya taimaki musulunci da nan nake cewa wurin hudu ba ko ko wajen masu tambaya nake cewa mu Najeriya hannu uku gare mu akwai hannu kuturu ba yatsa shine wanda ba da addini gaba daya akwai kuma hannu guda biyu masu yatsu to sai mu duba mu gani yatsun suna aiki shine musulmi da kirista mu musulmi muna da addini babbar yatsa kenan babbar yatsa kenan addini shi tauhidi akwai sallah a- biyu kenan akwai zakka uku kenan akwai haji az- azumi hudu kenan akwai haji hudu ke- biyar kenan ko ga addini shine tauhidi ga sallah ya zama nuniya ga sal- sallah ta tsakiya zakka ko ga azumi ga haji ga haji Haka biyar ne.
kenan ko Haka ne.
dikira kitabaka to mun ji ga umurni ya samu shin akwai hali domin yatsu sai kana miƙe su kana daɗe su kana miƙe su ke yatsu Haka ne.
amma in suna miƙewa ba sa naɗewa Haka.
to ba za su yi aiki ba Haka.
in suna naɗewa ba sa miƙewa ba su yi aiki ba Haka, haka.
to ga sallah ga zakka ga azumi ga haji yatsu sun miƙe kenan sun haɗu da babbar yatsa to akwai hani din in ce ko ba a zina ba a liwadi Haka, haka.
ne ke ana sallah in ce ko ba a shan giya ba a shan kokin da yake ana ana yin zakka in ce ko ba a danniya ba a zalunci da yake ana yin azumi in ce ko ba a eh, ba a ƙarya ba a eh, eh, ba a kowa nayin da yake ana zuwa haji to an yi kenan ga amru sake yatsu ga nayu nade yatsu amma in suna sakewa ba za nadewa to ba za su yi aiki ba wato kai amru kenan ba ka yin nayu to ko kuma ka danne hakan nan kana iya dankewa ma baka sakewa kina haka min ka gani ba malami bane amma tun tashi na ko taba ba na sha balligiya kuma tun ina saurayi ba a taba gani na da buduwa balli matan banza Haka.
a, ina kirari amma ba za ka gaishe masallaci ba Haka.
to hannun yana danke ne ba ya miƙewa to mu musulmi Shehu.
ga hannu ga yatsu masu lafiya alhamdulillah in ko suna miƙewa ko ba su da lafiya aiki ba zai yiwu ba Haka.
ya zaɓi bar ya kadai ba za ta yi aiki ba sai da waɗannan Allah su kiristoci kuma waɗanda suke suna da addini Yesu su ma ga su ga addinin su babbar yatsa ga yatsu waɗannan guda hudu da umarnin annabi Isa don abin da annabi ya bada umarni annabi Isa ya bada wannan irin umarni din to saboda haka sai mu ga su ma babbar yatsan ta samu in ce ko yatsu hudun ma suna da suna da lafiya babban abin da annabi Isa ba da umarni cikin addininsa babu kaman tausayin dan adam a addinin annabi isa ba yadda a kashe mutum ba ko da ya kashe mutum ba yadda zubar da jini ba ba sai aka bai amerika da ingila da amerika da ingila da faransa da jamus shin su musulmi ne ko kiristoci ne kiristoci suka ce ko sun ce su kiristoci ne ko to yaya kirista zai gayyaci yan uwansa kiristoci su je iraki su yi ta kashe mutane ba iyaka su kashe mutane Afghani- afghanistan ba iyaka su kashe mutane a libya su kashe mutane a Mid- a- a- a- a wurare da yawa kiristanci yana yadda da wannan baya yadda sai dai arnanci ban da kiristanci to haka kuma a nan najeriya kana shugaban addini ka ba da motar ka ba da jirgin samanka ka kalaci kuɗi wajen ɗan uwanka kiristoci ku samu a, dala wajen miliyan goma za ku je afirka ta kudu ku sayo makami ku zo ku kashe musulmin najeriya annabi isa ya yarda da wannan kuma wanda aka kama kenan wanda ba kama ba san iyakansu ba addini annabi isa ya zama- ya yarda da wannan kenan Ko kaɗan.
bai yarda ba wannan arnanci ne ba ba ba yesanci bane ba arnanci ne ba masihanci bane saboda haka wancan hannu dai ba yi da yatsu kuturu ne wanda ba addini to wanda yake kuma da addinin ga babbar yaza sai mu duba guda hudu nan suna aiki nasu mu duba guda hudu nan suna aiki namu ya kamata hannayenmu su zama suna aiki na addininmu inda aka ce mu yi mu yi inda aka ce mu bari mu bari mu musulmi haka kiristoci ko inda aka ce ayi ayi inda aka ce a bari a bari shine ma'anan addini za mu shiga zikirin juma'a Alhamdulillah.
Allah ya taimake mu Amin.
dan lo- lokacin da rana ta fadi sai a gaya mana sai mu tsaya alhamdulillah salamu alaikum
Mai yau zikirin juma'a.
game da wannan taro na abuwa da yawan shirya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الله المسلم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره السلام عليكم masu gidajen talabijin da masu gidajen rediyo da sauran masu sauraron mu duka masu salamu alaikum muna yi mana murna gaba ɗaya na kewayowar wannan sabuwar shekara ta hijira ta dubu da ɗari hudu da talatin da shida kenan sabuwar nan muna roƙon Allah ne da muka yi duka a wancan shekara Allah ya bi mana ibadu da muka yi wancan shekara duka Allah ya karba mana wannan sabuwar shekara ko muna tuba wa Allah muna goro muna roƙon da albarkar da wata sallallahu alaihi wasallam ya zama da cikin wannan shekara da lafiya da alheri da taimako Allah ya mana taimako ya taimaki musulunci muna cikin wahala mu musulmi Allah ka dube mu ka dube ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yaye mana kwana'o'i da suke samu mu musulmi a duniya a yau ko ina muke zuba kuma kai da bindigogi ya rabbi ya rabbi Allah ka yaye mana bala'i Allah za ka zashe mu na musulmi su zauna lafiya musamman Najeriya Allah za mu zauna lafiya Haka na makallon mutane za su san makasudin wannan taro.
sai mawuzudu wannan taron ganin da ke bada yanzu ayi muna tuba wa Allah ne laifin da muka tsohuwar shekara Allah ya yabe mana abubuwan da muka yi na alheri Allah ya karba mana sabuwar shekara kuma da muka kira taro na yin addu'a da yin zikiri na shiga sabuwar shekara mun tuba wa Allah Allah ya yabe mana Allah za mu shiga cikin wannan sabuwar shekara lafiya lau da zama mana shekaran alheri shekaran zaman lafiya shekaran kwanciyar hankali albarka na zuwa da shekaran ɗaukar addinin musulunci Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya dalilin kiran taron kenan na za mu shiga sabuwar shekara mun yi ban kwana da tsohuwar shekara Allah ya biya mana Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali wannan tarihi na musulunci na muharram ba zamanin annabi aka ajiye shi ba ba zamanin abubakar aka ajiye shi ba zamanin annabi da abubakar in za ku ita ce yakin gari kaza yakin shekaran yakin lokaci kaza shekaran abu kaza to da aka iso jama'an musulmi sun yawa a duniya sai na umar yana samun wasiƙu ta ko'ina yana aikawa da wasiƙu ta ko'ina shi kai jama'a ya kamata mu sa tarihi mu aje amma cewa sha'aban ko rajab to wani shaban kenan shaban nake nufi na bana ko na bara ko na bara wajen dole a sa tarihi to sai sahabbai suka sa tarihi sai da sai na Umaru da taimako sai na Usmanu da sai na sai na Ali wasu suka ce a sa ranar da aka haifi annabi sallallahu alaihi wasallam to ai lokacin ba san shine annabi din ba wasu suka ce a sa ranar da aka aike shi aka ce lokacin da aka aike shi ai ba lokacin zaman lafiya ne ba ce to a sa ranar da ita ɗauran zaman hijira so hijiran wayaran da aka tashi daga maka za a sa kuran da aka zo kuma ne za a sa da ƙarshe dai akwai guda biyun nan sai na usman sai na ali suka tabbatar da cewa abin da ya kamata a ja wasu kwanaki na gaba a ja wasu kwanaki na baya a kai ƙarshen a kai ƙarshen zulhajji alhazai sun sauka da hajji suna komawa gida muharram ya kama wato an soma aikin aikin an na shirshirin aikin hajjin baɗi kenan muharram to daga nan za a ajiye muharram to daga lokacin zai na wani aka ajiye muharram ina ya zama shi ne tarihin musulunci eh saboda haka muke bin wannan tarihi ko yaushe ya zo sai mu wa Allah tuba ya yabe mana abin da muka yi zuwa shekara ya karba mana wanda muka yi a wannan shekara kuma shekarar da muka fuskanta ko muna godo muna furwa a gabansa albarka annabinsa ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da samun nazara cikin addinin mu da shanunukan zaman lafiyar mu wannan suka muka shi yasa muka kira wannan taro na addu'a zabe da muka fuskanta muna roƙon Allah ya zama mana alheri Allah shi ya san alheri ya zama mana alheri amin zama mana jagorori mutanen kirki masu kwatanta adalci da tausayi albarka ne sallallahu alaihi wasallam ni ban cika yin magana cikin siyasa ba amma in mutum ya kai kamar kara lafiya mutanen kirki Allah ya zama mana su mutanen banza Allah kai ya mana su kama ga Allah kenan kaji mun yi istighfari mun tuba daga zunubin mu kaji mun yi salati mun kama kamar annabi mu kaji mun yi la ilaha illallah annabi ya kai mu wajen Allah mu ai shi ne ki kenan abin da muka sa gaba kenan istighfari mu tuba mu rabu da shedan mu rabu da zunuban mu salati annabi Allah ya tura mu wajen annabi sallallahu alaihi wasallama daga nan annabi ya karbe mu shi kuma ya miƙa mu wajen Allah sai ka ji muna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mun farkin
wato arfa ranar juma'a haka kuma ga shi sabo shekara ma ta koma ranar juma'a ko akwai abin da zaka ce game da ai alheri ne wannan yana nuna mana alheri domin hajjin juma'a hajjin juma'a ko da bai inganta cikin hadisi yana daidai da haji saba'in ba to yana da alherori masu yawa don wannan juma'ar ita ce shugabar ranar rana na shekara gaba daya ranar arfa kenan ita juma'a shi shugaban rani ko na mako juma'a kenan to zuma da rana ɗaya ko shi ne hajjin da annabi ya yi na ƙarshe saboda haka hajjin juma'a yana da alfaru gare mu muna roƙon Allah ya yi mana bala'o'i a duk duniya yadda ake kashe mana musulmi din nan ba su da laifin kowa wai wai za su wai za su yi addinin musulunci shi ne laifin su wai suna da tsauran ra'ayi to ina ruwan Amerika da Ingila da ra'ayi mai sauki mana na musulunci balle balle mai mai mai tsauri ina ruwan su su bar wani mu daidai da abun ya sai kai mana bindigogi da ba ma mai duk su gyara mana ra'ayin addini mai zauri da mai gina ruwansu addini su ne su rura mu daidaita abin mura to saboda haka abubuwan da suke faruwa ɗazun nan na na faɗa waɗansu ko bai sani ba ko ba kuma kun ji mu Najeriya hannun mu uku ne akwai hannun kuturu ba yatsa akwai hannu mai yatsu biyar ba mu sani ba ɗayan da yana aiki shi ne babban yatsa guda hudu ba suna aiki ko ba sa aiki mu musulmi ga munan da yatsu mu guda biyar wannan babban yaza ita ce addini gaba daya mai biyar ta shine sallah mai bin wannan shine zakka mai bin wannan shine azumi na karshe shine haji shin kan wannan umarni an karbe shi a musulunci musulmi ya yadda yana sallah yana zakka yana azumi yana haji eh ya bi umarni to wajen hanifa ya yadda da hani domin dama yi bari shine musulunci yi bari kai haka kamar haka shi da musulunci an ce kabar neman mata kabar ludu ce ko ka bari da ke kai musulmi ne mai sallah an ce kabar shan giya kabar shan kwaya abinda ba zai bata hankali ga danki kai musulmi ne mai zakka an ce kabar zalunci kabar danniya da yake kai musulmi ne mai azumi an ce kabar ƙarya kabar 419 da kai musulmi ne mai haji in ce ko kana yi ina ce kana bari to ya zo da lafiya kenan amma in kana yi baka bari to ya zo mi yake nan ba ta tanguruwa saboda haka a rika tankwara ya zo ana miƙe su ana tankwara su ana miƙe shi ne har mai lafiya to su kuma kirista abokan zama kuma suna da addini ga babbar yaron shi addini su kirista to ina ce su suna bin umarni in suna bi to shi kenan kirista yana nan a addinin kiristansa a matsayinsu na kiristoci masu addini ga ya zane shi ya bar addini amma in wannan guda hudun ba sa aiki to sunan ne kawai na babbar yatsa waɗannan guda hudun ba sa aiki babban abin da annabi isa alaihissalam ya zo da shi tausayin dan adam kirta bai da iko ko ya kashe mutum a kashi bai da iko bai da iko zubar da jini ko da ya kashe mutum ba za a kashe shi ba shi kirista to balle ba wanda bai ma komai ba ka je ka kashe shi kirista ba zai danna musulunci addinin kirista na annabi isa bai yadda wajanna bi qulubi da tawra afatan wa rahma to in haka ne america da ingila da jamus da sauran kawaye sun ce su kirista ne ba musulmi ba ne to me za suke zuba musulmi wuta a iraq da afghanistan da libya suna kashe musulmi tsofaffi da mata da yara wani addini ya ba da wannan izini kowane addini bai yarda balle addinin annabi isa mai tausayi mu kuma cikin najeriya guda guda uku ne hannun kuturu ba yatsa da hannun masu yatsu wasu yatsu na aiki wasu ba sa aiki to nan kuma shugaban addinin kirista don me ya yarda ya ba da jirgin samansa suka kalaci kuɗi wajen kiristoci yan uwansu wajen miliyon kusan goma na dola suka je afirka ta kudu za su sayo makamai suka je musulmin najeriya wani addinin ya ba da wannan izini kowane addini bai yadda wanda addini annabi isa saboda haka ya kamata mu musulmi mu bi umarnin addinin mu kayi ka bari su ma addinin kirista su bi addinin su kayi ka bari muna da mutanen kirki a cikin kiristoci masu kwatanta adalci kamar su Solomon da Harun ba za mu iya hada su da waɗancan wasu ba za su yadda da irin wannan ayyuka ba to saboda haka muna neman zaman lafiya a Najeriya kowa ya bi umarnin addininsa addinin mu na zaman lafiya addinin Kirista na tausayi mai addinin zaman lafiya ya zai faɗa da wani ma balle mai addinin tausayi mai addinin tausayi ya zai faɗa da wani ma balle mai addinin zaman lafiya ya kamata kowa bi gurin addinin sa mu samu zaman lafiya muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya masu taimakon mu Allah ya taimake su masu taimaka mana Allah ya taimake